من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانكتابه العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتهدي بنظرة تأتي لنا بالزفر الفصل الرابع والعشرون fasali na ashirin da hudu kenan sifatul anbiya'i sifofin annabawa alaihi musalamu amincin Allah ya tabbata a gare su wannan fasali yana da girma kwarai da gaske sifofin kamannin annabawa ma'ana kamannin annabawa ga baki daya yana komawa kamannin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana karewa a kamannin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kamannin annabi muhammadu ku sallallahu alaihi wasallama tajalli ne na hadaran Allah sifa ne na sifan Allah saboda ainihin rahmati ne rahama ne rahama ko sifa ce ta ubangiji tabaraka wa ta'ala sifa ce ta rahamaniya to kaga babban magana ce kwarai da gaske babban magana ce kwarai da gaske don haka kowane annabi akwai bangaren sifar da yake nuna kowanne kowanne in hada su jimillan su gaba ki an ce annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam su kuma annabawa jimillan su gaba ki daya su ne kuma kamannin halitta gaba ki daya kowa a halitta an san ba wani abu an san ba wani abu an san ba wani abu an san ba wani abu duk gaba ki daya to wata halitta Allah ce bayan da mutum zai iya yin ta ko ya rage ta ko ya ƙara ta ko ya abubuwa kaman tsaho kaman tsaho kaman gajarta kaman abu wannan jihar bayan da za a yi ka ƙara inda ba takalmi dogo mutum zai saba ko ya hau kara ko ya abu kaza kaman kauri ko to wata wata kuma mutum zai iya tsururinta da cin abinci da cin abu mai kyau da zama waje mai kyau da wanka da kaza da abu wata kuma mutum ya zai tsururinta da ibada da ma'arifa da ibada da san Allah da san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai mutum ya haske manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya ganshi sai ya haskaka ko shi manzo Allah in ya ga mutum sai mutum ya haskaka duk wanda ya ga Qur'anin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rike shi ba da fitina ba sai ya haskaka duk wanda ya rike hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ne nan ba da fitina ba dan ya ba al'umma annabi mafita sai ya haskaka duk wanda ya rike shari'a manzo Allah sallallahu alaihi ba da fitina ba sai ya haskaka duk wanda ya rike hakika ba da fitina ba sai ya haskaka duk abin da yake da sani da annabi sallallahu alaihi haske ne saboda kaja akun Allah nur haske ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi shine nurun din ma da ya Allah ya bayyana kauna ga baki ɗaya da shi to lalle wannan fasali to haka yake ga annaba haka kuma waliyai suke gada barhamajo yana cewa in kana so ka ga sufofin annabawa in kana so ka ga sufofin waliyai da aka rawaito din nan da komai in ka kalli shehu ibrahim ya isa za ka ga wa'annan abubuwa duk gaba ke da haka barhamajin yake ba kuma gode Allah ba abu ne boyayye ba ga Allah ya ba mana hotunansa tajalli bayyana kala kala kala kala kala kala kala radiyallahu anhu dan ma ana yana ɓoyewa yana ɓoyewa a'a shi siffar ubudiyya ya fi so ya bayyana da ita wannan laraba suka fahimta wannan laraba suka fahimta gaba kida da sun ga wani hoton shehu wanda ya fari ko ya kyau ko ya zama kamar bala ya ce wani haza kano shehu ya fi kenan muntar da na kawo hoton shehu mai kyau tafi da shi haza kano azakar su kuma sun fi son su fata abdullahi din nan su fa ubudiya bautan nan hoton da ya fi har gitsewa su shi kuma kaza ce in kyau ne ta nan muka fito wannan sifa ce nan muka bari duk baki da abubuwan su wato ma'arifar tana da girma kwarai da gaske to amma duk da haka dai sai kaga kuma sifar ta bayyana wai na ɓoyewa duk da haka ana ɓoyewa kaza duk gaba gida to duk da dai ha za kama amma kuma ka mu ko yau zaɓi mai kyau ɗin tun kan mutum ya je ta ɗauka mu har zaɓin hotunan shi yana ta sawa a cikin ba haka wannan bari su laraba su yi wannan wannan ya nuna imaninsu imaninsu to mu kuma imanin mutum da dai ga yanda kamannin mu take imanin yana cikin abu mai kyau mu kuma mu ga abu mai kyau to kowanne ya dana shehu yana cewa shehu bra yana wayanda za mu gane magana shehu bra radiyallahu yana cewa idan farar fata ya ma hidima da jikinsa ya sallama ma idan baka fata ya ma hidima da kuɗi to ya sallama ma amma dan baka fata ya zo ya ma hidima da kuɗi da jikinsa dama bai ɗau jikinsa wani abu ba ubudiya ne wannan bari ya zo ya shiga kwata ya zo ya kaza kaza amma kudin sai yana can a kulle ba zai iya taba ba shi kuma balarabe jikin nan nasa duk dukiyarsa ta halaka amma jikin nan ya zauna lafiya bare hancin nan nasa bare kuncin nan nasa gabaki daya duk gabaki dama haka za haka don haka shari'a ta ce in an yi sujada in hanci bai taba kasa ba ba ta yi sujada ba a hancin nan na larabawa masu ji da shi a shanmu nan karan hancin nan da a sawa Allah shi a ƙasa to yanzu su daga ta yi daidai gaba gida to shi kuma larabe in ya zo ya ma sujada in ya zo ya ma bauta da jikinsa to shi kuma wannan ya sallama da gaba gida to yanda Allah ya ba wa Shehu Ibrahim radiyallahu larabawan sun fi bauta da jikin nasu kuma sun fi da kuɗin nasu duk gaba gida ba wai wulakanta jama'a ba ne abinda muka gani ne duk ga baki daya da baki to wannan za ka gani to ilan kai sani wa faƙan Allah Allah ya datar da mu wa iyaka da kai ne ji anna sifatu jami'il anbiya'i cewa su kofin dukkanin annabawa wa rusul da ma'aika salawatullahi alaihim tsiran Allah ya tabbata a gare su min kamalil halki yana daga cikin cikar halitta duk sifa ce ta cikar halitta Allah ya yi musu sifa ta cikar halitta ta cikar halitta daga ba wa husnu surati Allah ya musu kyakkyawar kama kyakkyawar kama haka Allah ya halice su sannan wannan ma'arifa ta su wannan tsantsayenin cin halal nasu wannan cin rashin cin abubuwa dinnan sai ya ƙara musu kuma kyau akan kyan da suke da shi duk gaba gida amma haka Allah halice su wani da ƙuraisha suna cewa idan kaga idan kaga hashim kakan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga dattijo dogo mai kyakkyawan jiki mai furfura kaga mulki kaga ɗaukaka kaga abu in kaga harbu kakan umayyawa din nan duk gaba gida shi kuma duk kishiyan wancan sufa ta kamala shi kuma Allah ya yi masa duka baki da shi kuma kasuwanci da iya yaudara da iya dukiyar ruwa da iya karakara shi kuma da Allah ya yi masa daga Allah haka Allah ta baraka wa ta'ala ya dinga yi duka baki da so daga daga Allah ne duka baki da akwai abin da ko mutum zai yi kokari kama da su da son su da ma'arifa da kaza shi ma mutum sai Allah ya bashi ya nasa duka baki da za a ga mutum kafin ya kama lamarin Allah kafin ya yi tarbiyya ya kama ya sha faila daga sai ga daban yake a yanzu kuma da ya kama lamarin Allah ya sha faila ya yi tarbiyya kuma ya dawo daban sifarsa ta canja kamanninsa ya canja kai da kanka shi da kansa ya san yadda yake da ba haka yake da duk gaba ke ko wani malam kabiru Allah ya kama da alheri kila daga gidan shau mai hula yake zuwa karatu wajen malam namu ya zo ya ɗau ƙur'ani mahaddacin ƙur'ani ne kuma kuma ya ɗau ilimi duk gaba gida namiji ne gentle muna ɗan shakkunsa saboda bai da magana kuma bai da wasa duk gaba gida to ya ɗan kwana biyu ya gaba ya ganda ba ce wai ina aka ce a ai tarbiya an ba shi tarbiya ne duk gaba gida kenan ya ce to zo mu gaisa muka gaisa da ya kalle ni to Allah ya taimaka Allah ya taimaka san da ai duk ya zo karatu ya ce ina yake mu gaisa sannan ya zo karatu da na fito mu gaisa ya fito ga ya ce yawo ka yi fatahi ikon Allah kuma da mala ya daga makaranta da gidan shawo mai hula amma imtihani ko na yi fatahi ina ta jin daɗi ina fitowa ya gane ce ka yi fatahi na ce wa ya gaya ma malam ne ya gaya ma ku gaisa ba shi ya gaya min ba ya ta ce hai ya ce hasken fatahi ne a goshin ka gashi na duk ga baki daya daga da haka shehu mai shehu yake ta shi ku yanzu ai ba ma tarbiya amma an mutum ya gama tarbiya ba ka gane ba ba ka gani a idansa ba ko ba gani a jikinsa ba da kaza kaza to ma'ana dai mu ban wasa mu rike abin nan da kyau abubuwa ne na annabawa da kaza da abubuwa ne da da ya faru sai ka gan shi haske kaga hasken nan duk gaba ki da to a kan sufofin annaba yake wa husnul surat da kyakkyawan kama wa sharafin nasabi da ɗaukakakkiyar dangane dangi dangi sabida galibin su za su su kira ne zuwa wajen Allah to idan ba su da wani dangi mai girma yanzu yanzu sai a bubbuge su ko ku a ce su bagarin ba ko kai za ka zo ka ce za ka yi wani kira ka za ka to a bagari yanzu za ka ga ana haɗa ma sarakunan gari da da to sai Allah ya dinga ayo tun daga annabi Lut alaihi salatu wassalam Allah tabaraka nawawi ila rukun shadid annabi ina ma ina da wani dangi mai karfi ina ma ina da wasu jama'a masu karfi da za ta tsare mu manzo Allah da ya ji wannan karatu sallallahu alaihi manzo Allah ya ce mutumin da yake da Allah yana neman wani dangi mai karfi ai kana da kana da rukunin shadid kai da kake da Allah to walin yana da Allah an karge Allah da kyau to kai ne kake da karfi zancen kora ko zancen wahala za a dan sha wahala dai gaskiya ne a kuma sai ka zo ka Allah zai kiyaye ka da kamar yadda manzo Allah wannan ta same shi la in raja'na ila al-madinati la yakhrujanna al-'azm min halazal Allah ya ce walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin akan munafikan Madina suke ta bari mu koma gida sai masu girma sun fitar da kaskantattu tsakaninmu da su irin yadda laraba suke cewa ka kibantar da karanka ya cinye ka an koro su da yunwa mun zo mun kibatar da su daga Allah ya ce to in dai girma ne na Allah ne sannan na manzon Allah sannan na muminai ma ga wanda za a kora duk ga baki daya to to ka gani to to dan haka tunda annabi ludi ya faɗi wannan magana na wawi ila rukunin shadi tun daga nan sai Allah ya dinga aiko annabi a cikin dangi mai girma wanda ana son a taɓa shi amma ana tsoron dangin nasa ana son a taɓa shi ana ta shi ma walin ko walin magajin manzo Allah din ikon Allah ko da ba shi da wani dangi mai girma din ma shi ma kansa galibi mai gari za ga yana dangi mai girma to ko da zai zama ba shi da wani in ya rike Allah da kyau inda gaske yake sai Allah ya taso mata da wani mai girma kuma ya zo ya zama nasa to sai a dinga tsoron taɓa shi saboda wannan mai girma ɗin an ce ai saboda wani san da mutane ba san Allah ba wannan wata magana ce da ba amma dai wani mai girma ake tsoro to shi ma wajen sai Allah ya turo ma wani mai girma sai ya zo ya zama tare da shi ya zama garkuwa kaga yanzu manzo Allah duk da yana da dangi mai girma din kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya turo masa yadda Hamza ya turo masa yadda Umar in za a fita gari haka sai na hamza ya shiga gaba sai na umar ya tsaya a baya ko sai na umar ya shiga gaba sai na hamza ya tsaya a baya kowa da ya lebu ga sai ya koma ce gari ya ɓaci gari ya ɓaci don haka sai da haƙuri da komai mutum ya san ba shi da ya ce ya haƙuri duk gaba ki ɗaya to ka to tun daga dai kan annabi zo da gaba ki ɗaya Allah ya soma aiko da annabawa a cikin dangi masu girma wa sharafin nasabi da ɗaukakar nasaba dangi wa husnul kulki da kyakkyawan ɗabi'a wannan shine babba dama duk annabi sai ga yana da kyakkyawan ɗabi'a yana da girman dangi yana da kyan kamanni yana da abu yana da kyan kamanni kuma yalla shi kyau ikon Allah wani sirri ne na Allah hadara ce ta Allah ita ma da haka wayansu addinatan suke bauta kyau saboda kyau ya san shi ba wai sai a fari yake ba ko a kaza kaza ko ina Allah yana ajiye shi zai ga baki amma yana da kyau ga kuma fari amma ba shi da kyau ga kuma wani farin gashi yana da kyau sai ga wani jan gashi ba shi da kyau wani kaza kaza duk ga baki da kyau to ya ga Allah ya sa musu kyau daga da kyakkyawan ɗabi'a wa jami'ul mahasin duk dukkanin kyawawan abubuwa hiya hazihi sifatu ita ce wa'annan sifofin da aka faɗa kyakkyawan ɗabi'a kyakkyawan dangi girman dangi kyakkyawan kama ido tana so ta ga kyakkyawa ko ba dan gidan ko waye ba dai ido tana so ta ga kyakkyawa to kuma ko bai zama kyakkyawa ne zama dan gidan suwa na kuma shi mu yanzu nan ba zancen kyau ko zancen dan gidan suwa ne kuma to ko ba shi da kyau ko ba dan gidan suwa ya zama yana da kyan ɗabi'a kuma yana da kyan ɗabi'a ɗin nan ta wannan bawan Allah wanda suka yi karo da wannan shugaba mai girma wani sharifi ba wani malami a da kurasana da ake ta girmama bakar fata ne bawa ne da komai amma duk in ya fito gari ana bayansa to shi kuma wannan shugaban namu sharifi Allah ya jarbe shi da shaye-shaye da ya fito yara ne za su dinga yayi marisa ya sha kamsu ana jifa to nan dai yana tangaɗi yana tangaɗi shehin nan ya taso gaba duk an biyo gari an biyo bayansa ya kokari kirb ya shigo ya zo ya ci kwallon shehin nan ya ce ya kafiri dan kafira mai bakin baki mai bakar kafa mai kaza irin abinsu na laraba da kaza kaza yanzu ya yi daidai kenan ina jikan annabi kawai kana jikan kafiri kana jikan abu jahil amma kai a girmama ka ni a wulakanta ni ya mutane suka ce kai ina shehin kaka ita ka fita ba ka fita ba saboda girman kakan a dai bari ma wa'azi da kace ni jikan kafiri ne gaskiya ne da kace kai jikan annabi ne gaskiya ne amma ikon Allah sai ni ne koyi da kakanka kai ko kai koyi da kakana da aka gani sai aka ce ni ne dan kakan naka duk da bakan fata ne kai kuma da aka ganka duk da bakan sai aka ce kai ne dan kakana saboda koyin da muka yi duk gabaki da kyau dai kai koyi da kakanka da an ganka kaza ya mawa ba shi abin da zai ba shi ba yanzu wannan kyakkyawan ɗabi'a ta ɓoye kyakkyawan abu wai waɗansu mutane biyu suka zo wajen wani shehi ɗaya kyakkyawa ɗaya kuma ba kyakkyawa ba sai shehin ya kalli kyakkyawa ne ce to kai kaga Allah ya ma kyakkyawar kama to ka yi hattara ka ka haɗa ta da mummunan aiki sai mummunan aiki na ya rufe ma kyakkyawar kama na a ce kyan ɗan macijin ma zai ya gaya ma haka ya dubi mummunan ya ce to kuma ka kai iri na ne ga yanda Allah ya ma to kai ni da kai kuma mu yi kokari mu kyakkyawan hali sai kyakkyawan halin mu ya rufe munin sai a ga mu ne kyawawan duk gaba ke to wannan dai shine to dukkanin kyawawan abubuwa sun tabbata cikin waɗannan abubuwa guda uku kyakkyawan hali girman nasaba kyakkyawan kama kyakkyawan kama da haka annabi yake ba mu tsoro iyyakum wa kubara diman ka shaidunku da tsiron kan juji ciyawa kan juji ga ta kyakkyawa saboda juji taki ne to in ciyawa ta fito kan juji ka ganta koriya sha to amma me amfanin ta daga daga baki da haka ka shaidun ku da mubiyaddu in an yi kwasan ma sai an tara shi sai a zo akwai kasashen da har yanzu ana haka kofar gidan mutum za a fito a rami a zuba masan gidansa a ciki to shi ke dan ya bushe sai a kawo farin rayi da a kare ya sai ga farin rayi lafiya kalau da ka da ka taka a uzu billahi ga abu to ya gani to kyakkyawan kaman kuma ba ka hali ne kyau to kuma sai ya zama tsiron kan juji to duk ya tattara cikin wannan hiya azihi sifatu ita ce wayannan sifofi li'annaha domin wayannan sifofi sifatul kamali ita ce sifar cika ita ce sifar cika a ce dan wani yawa ko kuma a ce mai kyawun ga wani kaza ko kuma a ce mai kyakkyawar ɗabi'a duk gaba ita ce cika kamali cika wa tamamu da cika ne albashari na ɗan adam wal fablu falala fifiko aljami'u wal fadlu al jami'u fifiko duk gaba ki ɗayansa lahum ya tabbata ga su annabawa salawatullahi alaihi girma salatin Allah ya tabbata a tsiran Allah ya tabbata a gare su iz domin su annaba rutubatuhum darajar su ashraf ita ce mafi daukaka rutabi darajoji ita ce mafi daukakar darajoji manzila matsayin su ma'ana matsayin su shine mafi girma matsayi wa darajatuhum darajojin su arfa'u darajati ita ce mafi daukakar darajoji walakin sai dai duk da haka faddalallahu ba'dahum ala ba'd Allah ya fita ba shashin sa akan shashi Allah ce tilkar rusulu wa'ancan annabawan duka Allah ya faɗe su da nesa dan ka san tsakaninka da su mukamin su nesa ne tilka ba ba haula'i rusulu ko hazihi rusulu ba a tilkar rusulu ma'ana dukkan su a matsayi suke to amma kuma faddalna ba a zuwa alaba a cikin girman nasu kuma na gaba daya to kuma mun fifita wayansu su akan wayansu to ko ɗan ƙarshen su dai kai dai ka san dai tilka ne a wajen ka dai ko to madalla to duk da girman nasu kuma Allah ya fifita wayansu a cikin wayansu qala Allah ta'ala ubangiji madaukakin sarki yace tilka rusul wa yanci ananka annabawa faddalna ba'dahum ala ba'd min fi tashasun su akan shashi minhum man kallama Allah a cikin sa wanda Allah ya magana da su irin annabi zaka wa rafa'a ba'dhum da wayansu su ku daga darajar su muka yi sallallahu alaihi wa da annabi ake shi ba za a faɗe su ba ba za a faɗe shi ba sai dai wayansu su ga mutum ya zaune kana ba da ba ce wani mako ai kaza muka yi masa sai ga shi shi da ya san kansa ya ga yayi dariya to duk masu tafsirin sun zo wa rafa ba'dhu min daraja sai ce sallallahu alaihi wasallama da annaba ake sallallahu alaihi wasallam shine karshen darajar sallallahu alaihi wasallam wa qala ubangiji ya faɗa wa laqad iktarnahu mun zaba annabawa ala ilmin abu sasanin mu muka zabe su alal alamin akan halitta ba bakin laliban dare muka yi ba kawai kowa muka jawo mu je mun san me muka zuba tabaraka wa ta'ala kan sanin mu muka zaɓe su duk gaba ke da to ai ka san annabi hadari ne ba na wasa ba wanda Allah tabaraka ta ce ya san me ya zuba a cikin ya san me ya zuba duk gaba ke da to wa qad qala ubangiji ya faɗa tabaraka wa ta'ala inna awwala zumratin wa qarga ala sallallahu alaihi wasallam yazo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna awwala zumratin farkon jama'a ya dukuluna jannata za su shiga aljanna ala suratul qamari a bisa sufar wata sufar wata wata sai muka kamar rana ta fi haske sai dai kuma ita haskenta yana da zafi ba za ka sufanta mutum da haskenta yana da zafi amma wata haske ne mai kuma hasken rana yana da kashe ido amma hasken wata daɗi ne da shi ga sanyi kuma ga idan ka lafiya kalau ba wanda zai ce saboda wata bari sai na sa gilas duk ga baki da amma rana ya gamsu ya sako bakin gilas wai rana yake karawa wanda zai ce ma yana kara wata ga kuma hasken amma mai daɗi don haka farkon wanda za su shiga aljanna kamar wata hasken su kamar na wata duk ga baki daya diga baki da kuma wata sirri ne da shi diga saboda a rana yake ɗauko hasken a rana yake ɗauko to su wa'annan mutane za su shiga sun ɗau hasken su ne daga annabi sallallahu alaihi ko daga qur'anin manzo Allah ko daga hadisan manzo Allah ko da salatin manzo Allah sallallahu ko daga magadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka zama wata ne su wanda suke ba hasken zaci ne ɗauka su kai wajen abu duk gaba gida to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hasken wata za su ga lailatul badar watan kuma dan daren sha hudu dan daren sha hudu sun maƙala akiral hadisa ne faɗa ƙarshen hadisin dama saboda ƙarshen hadisin ya kawo wannan magana yake cewa ala kalki rajulun wahidu kuma duk yan aljanna abu su halittar mutum da za su shiga aljanna dukkan su tsaho Allah mu ja'alna minhu Allah ya samu cikin su dukkan mu tsahon mu daya kaurin mu daya kamannin mu daya ba wani wanda ya fi wani sai dai aiki kuma ya je ya ci daɗinsa na daban wannan dai amma dai kuma a kira iri ɗaya ala surata abihin abu sa sura babansu adama alaihi salamu annabi adamu abu sa sura adamu za a shiga duk gaba ki ɗaya uluhu tsawon annabi adamu sittuna zira'an kamu sittin kamu ɗaya yanzu mu galibin mu kamu uku ne wani ma bai kai uku ba wani ya ɗan huta uku da kaɗan kamu ɗaya daga kafa zuwa gwiwa kamu ɗaya daga gwiwa zuwa kwankwaso kamu ɗaya daga kwankwaso zuwa kai kamu ɗaya daga to adam haka haka har sittin har sittin kansa ya shiga cikin gajimare kenan sahabbai sun taba manzala ya ce Allah ya ɗaura adamu hajji ya yi hajji arba'in so arba'in yana hajji sahabbai suka ce me yake hawa manzala ya ce me zai hawa ne zai ɗau adamu da kafa sai yake tawa tun daga sri lanka ba ta yanzu tun daga sri lanka har zuwa maka sai da ya zo sau arba'in dutsen da ya sauka rahul rahul ko dutsen da ya sauka yana nan a sri ba a sri lanka ita ce yanzu ga kafafuwansa nan guda biyu kafa wajen kamu tara diga baki da annaba to to duk yan aljanna haka za su zama don wannan jikin ba zai ya daukan wani daɗin ba yanzu da da mutum ya ci wani daɗin mai sai ciwon suga ya kama yanzu ko ma hurul ina aka ajiye masa a yanzu yanzu a ce mai gida ya ce wani abu wata mace da ya mai yana zo da cikin zama da ce wane ce ka zo ka kashe a rana ya ce ce ke ko ma'aikin Allah ya rasu ya ba a ko ma'aikin Allah ya rasu ya ba a rana ba ce wani to a gani to dole ya zama halitta Adam to wannan kenan to akwai kuma wani sirri inna allaha khalaqa adama ala surati Allah ya halicci Adama a bisa kamanninsa amma duk malamai suka ce a a saboda rufe sirri ba haka ake nufi ba a bisa kaman Adam shi Adamu ba haihuwarsa aka yi dan jinjiri ya yi rarrafe ya yi tafiya ya balaga ya tsufa ya a lokaci guda aka ce kumfa ku aka gina shi kalaka homin turabin su makina da hukumfa ku ma'ana wai ala surati kenan zika to amma iko Allah wannan hadisi ingatacce ne ta hanyoyi da yawa a cikin shari'a kuma hadisi ne da duk annaba suna da shi bari yahuda da nasara nan suna da shi duk gabaki daya daga to don haka adam wani irin kyau ne da shi na daban duk gabaki daya kyau ne na hadara don haka kuma duk yan aljanna za su koma wannan sifa din duk gabaki sifa su ta koma wannan sifa zatin su kuma sifata abdullahi zatin abdullahi duk ga baki da Allahu akbar maganganun ne masu girma kwarai da gaske to da haka duk yan aljanna a sura adam za su shiga aljanna duk ga baki da yana da kamu sittin fi sama ya a sama wa fi hadisi abi hurairata an karba a cikin hadisin abi hurairata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ra'aitu Musa na ga annabi Musa daren Isra'i manzala ga annaba diga da daren Isra'i manzala yake cewa na ga annabi Musa fa idza huwa rajulun sai ga Musa mutum ne darbun mara nama a jiki siriri amma dogo darbu darbu na mutum a ce darbu mutum siriri amma kuma dogo ma'ana mara kawai galibi mutum ya tsaho kuma za ga ba kauri inda ba kuma daga Allah ba kuma a cewa na marke ne za ga dogo dai galibi an fi dangana shi da siranta duk gaba ki da gajere kuma an fi dangana shi da kauri wani kuma ba shi da tsawon kuma ba shi da kaurin daga to adamu annabi musa dogo ne alayhi salatu wassalamu kuma mara kauri duk gaba ki da rajulun mutum ne mai sakakken gashi daga baki daya a kana mai karan hanci mai dogon hanci ka annahu min rijali shanu'ata kaman annabi Musa da na gani ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaman azdu shanu'ata mutanen Yaman larabawan Yaman azdu shanu'ata larabawan Yaman har yau su ne kusan laraba da har yau suna nan a ƙauyensu da asalin larabcin nasu ba su zama na saudiya ko sun zama na dubai ko sun zama na kaza ko sun canja ba har yau suna nan kamar ba fulatani irin na da wanda kyalan-kyalan agwai ake cewa dan kyalan-kyalan wanda bai kuma zama kaɗo ba ya canja ya ci tuwo ya daidai dan sha nono ya dan sa abu da za a ga kyalan-kyalan haka haskensa da ramarsa da waye tana nan cikin wani nau'i ne na kyau amma ramar kuma duk aka cike sai kuma sai halittar waccan ta canja daga baki da daga ka a ci abu su ba wannan kuma to kamar mutanen shanu'ata arzu shanu'ata ko ba a shanu'atan ka ce agwai duk ma wani wanda zai zamanto yana daga taka tsantsan wajen cin abinci ba komai zai ci ba sai dai dan wani abu dai da ba koshi dai kyalan kyalan haka ne dai gaba kida za ka jikinsa yana da haske bai canja jikinsa ba shi da duhu bai ban duhu ba bai to haka amma dai shanu atan ma akwai su larabawan yaman azdu wannan kabila kabila azdu shanu ata su ake to annan musa irin irin su ne azdu shanu'ata kamar rijal shanu'ata wa ra'aytu isa naga annabi isa fa idza huwa rajulun shi ko annabi isa mutum ne raf'atu ba shi da tsaho ba dogo ba gajere ba kamar yadda ake sifanta annabi sallallahu alaihi wasallama ba za ka iya ce ma gajere ba ka iya ce ma dogo ba duk gaba ki da tsakatsaki tsakatsaki kasirul khayalani yana da alamomi a fuskansa da yawa idan wa'anda suka fito ne kamar fuskar shehunmu na hawi radiyallahu ta'ala an kawo irin fuska shehu na hawi idan kuma wanda fuska ta cinye ne kama a ce mutum mai zanzana ba kuma kuma wanda kuma alama ce kawai amma ba ta fito ba ba ta cinye ba alama ce kawai kamar yanzu shugaban tunis haka ko shugaban nan na amerika da za ga wayansa alamomi a fuskansa abin bai fito ba kuma bai cinye ba bai kuma kurji ya fito da za a ce kama da yi kuma baki sosai wadda za a ce tawada Allah in ya baki sosai ba kurji ba ne bai kuma cinye ba sai a ce tawada Allah tawada Allah ita ce wannan ɗigo-ɗigon baki ba duka in ya bullo kuma ya fito shi kuma larawa suna ce ma shama ba san me wannan da hausa ba yawa shama idan kuma ya cincinye sai a ce kuma zanzana to shi duk ba haka shi to shi bai yi bakin kamar na tawada amma dai da ka kalli za ka ga alamar ikon Allah wannan annabi Isa da tura suke hotonsa sai suka yi kamar irin su suka mai da shi bature lalle asalin sa sai da Maryam asalata daga cikin Yahuda ne duk gaba amma kuma shi asalin sa kamar Balarabe ne tunda Palestine ne Isa Nasiri haka ake ce masa isa dan nasira nasira ga tana cikin falastin gaban ba falastine ne falastina ko laraba ne ga irin su nan duk gaba ke da amma su suke yin sabature saboda su tura ne suna ganin kasu ba ikon allah su kuma kamar mutanen ethiopia kasan akwai kirsoci su ma da ɗaɗu na ethiopia wanda hadda na jashi kafin ya musulunta biya ya ce to su suke yin sabakar fata saboda suna ganin sa kamar dan afirka ne duk gaba gida to manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa na ganshi mutum ne madaidaicin tsayi kuma mai alamomi a fuskarsa din nan ahamaru jan fata ne na ganshi ahamaru akwai ruwaya kuma adumu wankan tarwada wankan tarwada larabawan sun ce wankan tarwada mutumin da ya fi ja ya fi yawa a jikinsa ba zancen fari to suka ce ma mu kuma wankan tarwada kamar ruwan toka haka mutumin da ba za a ce ma fari ba za a ce ma baki ba to wannan hadisin kuma hadisin abu da kuma ja ja ne ka annama ka raja min dimasi kai ka ce ya fito daga ɗakin wanka yanzu kamar ya fito daga wajen dimasu ɗakin wanka amma kuma mu yanzu a yaranmu na yanzu kai ka ce ya fito daga famin wajen wanke kai idan mutum aka mata idan suka je aka wanke kai suka fito aka kai yana sheki yana abu kaman to haka annabi isa yake da'ima ka ce yanzu aka gama wanke ma kai gashinsa yana da gashi da yawa ya zuba yana da gashinsa manzo Allah in ka gashin annabi isa sai ka ce ruwa ne yake zubowa ta jiki ba kwa ruwa ne a ciki ba kamar yanzu kaga ɗanyen boyal da ake cewa sai ga kaman jikewa ya ba ku jikewa ya ba kyan yadin ne hanyar kamar ruwa ne a jiki to haka annabi isa yake alaihi salatu wassalam gashin sa haka ka an da makara da min dimasu kawai ya fito daga ɗakin wanka wa fi hadisin akara a wani hadisi kuma mu ba ɗanin na ga annabi isa maɗankwarin ciki cikinsa na gan shi maɗankwarin ciki misilin sai fi cikinsa kamar takobi kasan takobin yaman haka take a lankwashe su larabawan yamama su suke yin ta a tsaye kuma yamma haka suke takobi kamar wata haka to cikinsa haka yake cikinsa ya ba wai ya turo ba saboda babu ci abinci ya yaro saboda babacin kankana kankana kuma ba wannan wanda ake ba wannan wanda ake sayarwa abu ba kabewa kuma ba wannan irin kabewa da muke zuwa a siyo ba kulubutu wanda yake fitowa a daji tsana da wannan gyandama da da kafin ya to saboda tsabacin wannan in ka kalli cikin sa kaman kaga abin da yake ciki cikin sa haka cikin annabi isa yake alayhi salatu wassalam an ce sai da abu kadir jilani radiyallahu anhu ya ce da shehin sa wai me yasa ganga take da zaki yace saboda ba komai a cikin ta ce to mu ma mun zama ba komai a cikin mu sai da ya kai ran da ba komai a cikin sauran ne ya tambari duniya ta ji shi gaba daya duk gaba da ga wale suna da wata halwa da suke ranar farko ga abincin awo kaza burodin awo kaza za ka ci to kuma kullum ka gutsuri kaman loma ka ajiye ta har ranar ƙarshe za ka zo baka ci komai ba to ranar hikima za ta zo jikinka da ake faɗa duk gaba mun gode Allah albarka faila ne yanzu duk ba a yi wannan ba duk kuma Allah ya bada abin da ake so to ba laifi dai mutum ya kuma yi kokari ala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ana ashbahu waladi ibrahim bi ni kuwa ni ne mafi kamar ƴaƴan ibrahim da ibrahim in kun ganni da ni da na ganshi ranar isra'i kamar mu ɗaya dai wannan tsoho ne wannan yaro ne shi kenan kawai amma kamar mu ɗaya da shi sai gaba ke da wa qala fi hadisin akara manzo Allah ya faɗa wani hadisin kuma fi sifatu Musa a cikin sifar Musa ka ahsani ma an tara'i naga annan Musa kaman mafi mutum mafi kyau wanda za ka gani min udumin na daga mutum ja mutum ja ko ka ce mutum wankan tarwada wankan tarwada ne ba balarabe ne fari gaucan ba wankan tarwada amma kuma mai kyau duk gaba ke daya duk gaba ke da kaga wayannan sufofi nasu duk wa fi hadisi abi hurairah yanzu a cikin hadisin abu hurairah radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi annu sallallahu alaihi wasallam ya karba daga annabi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma ba asallahu ta'ala min ba'd ludin Allah bai aiko ba bayan annabi ludin nabiyan wani annabi illa fi zurwatin sai a cikin kololuwar dangi yanda ba zai tabu ba yanda ba zai tabu ba min ƙaumihi daga mutanensa wayuwa kuma ana rawaitowa da cewa fi sarwatin a cikin tudun dangi dangin sa yana da yawa dangin sa yana da yawa zai tabu ba dangin sa yana da yawa zai tabu ba ai kasaratin ai a cikin yawa wa man'atin da tsari da hana shi a ce ba wanda isa ya taba shi yawa da ƙarfi shine ƙarfi wa haka turmuzi turmuzi ya hakaito an katadata daga katadatu iyakan katadatu din nan wannan tabi'i ne iyakan munkadi kenan ko iyakan da tabi'i ne warawahu dara kudni dara kudni kuma ya rawaito hadisin min hadisi katadata daga hadisi katadata an anas shi ku ya karba daga anas wannan kuma daga musa mauqufi ne daga kan sahabi daga kan sahabi shi anas yake ta to anas ba zai faɗi wannan magana ba inda bai ji ta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ka ijtihadin sa ne anas yake cewa ma ba asallahu ta'ala nabiyan Allah bai taba aiko wani annabi ba illa hasanal waje sai mai kyan fuska ba wani annabi sai yana da kyan fuska hasanar sauti mai kyan murya kyan ya fito ya bayyana ga yusufa alaihi salatu wasalam kyan manzo Allah da kwarjini amma ga yusufa shine karshen kyan sufofin nasu sannan daɗin murya kuma ga dawudu alayhi salatu wassalam mazalla da ya ji mai daɗin murya ya ce an baka sarewa irin sarewa annabi dawuda ya'yan dawuda ai annabi dawuda duk gaba ke da to kowane annabi domin kowane annabi nan za a sauka mada idan ma'aiki ne a sauka mada littafi in ba ma'aiki bane kuma zai karanta littafin wancan annabin da yake ba to su ko littafin annaba so ake karera shi manzala ya ce ku rera ƙur'ani don rerawa tana ƙara mai kyau da daɗi yanzu in su ba su da dinnan su kusari suna karanta ya gaji kamar ba wanda kake karanta ba ne kai duk iri ɗaya ne kuwa duk gaba ke ya to a gani a gani a ga Allah ya haɗa wa ‘yan faila ma da suna tsare da jiwa ne ma irin su sai ya jiwo haka ake so da ƙur'anin ma duk gaba ke ya yawa to sai kaga haka illa hasanar waji sai mai kyan fuska hasanar sauti mai daɗin murya daɗin murya sirri ne daga Allah har daɗin kyan fuskan ma duk mun yi magana ta bare mutum kuma yana son ya fuskarsa ta kyau komai bakinsa duk in ya salla asuba ya daina kwanciya har sai rana ta fito sannan ya tashi ya nafila raka'a bi salatul ishraqi da ake cewa wala hati amma kuma salatul ishraqi sunanta in ya salla asuba ya zauna ya ta zikiri ya ta zikiri har rana ta fito sannan ya tashi ya nafila raka'a bi ba wanda zai kai shi kyan fuska sai dai mai yin irin wannan a da wani shafe-shafe ko ba zai kai shi kyan fuska ba duk gaba ke ya to wannan salati to duk annaba nan za ka ga halin su kenan za ka ga halin su kenan duk gaba ke ya bayan halitta daga Allah wa kana nabiyuku shi Anas ko Qatadatu na Turmuzi ko ku a na dara kudi ne kuma shi Anas yake cewa to tunda haka ne annabinku kuwa a hasanahu shi ya fi su kyau fuska kuma shi ya fi su daɗin murya maza Allah ya fi su daɗin murya ga ruwayar ruwayar tangimin annabi sallallahu alaihi wasallam na qur'ani wannan irin tangimi din da wannan da suke cewa da mai ruwa yake cewa da zan muku da duk kasuwannin ya ta tsaya saboda daɗin murya yanda na ji annabi yana yi sallallahu alaihi wasallam shi ya fi kyan wajahan kyan fuska wa hasanuhu shi ya fi su kyan kuma sauta murya duk gaba gida yanzu ga Allah ka ji tafsirin Shehu Ibrahim Kaula ko ka ji alburdansa ko ka je kaza wanda duk gashi nan shi muke kwaikwaya duk gaba gida tsoho ne shekara wajen saba'in da biyar amma ka je da yake rayara waka duk gaba gida yaran ma da gudu suke bin sa yaran ma da gudu suke bin sa duk gaba an ce idan mutum yana da kyan idan mutum yana da daɗin murya shi shehin wani ne yanzu mai daɗin murya da ya fara zikiri yanzu yanzu haka kana kuka ya shigar da kai hadaran Allah in ko ba shi da daɗin murya haka Allah ya shi to shi shehin kansa ne shi dai kan ya zikiri zai ji daɗin kayansa ko shi shehin kansa ne wata rana ina zaune wani ya kama zikiri a matsa maulana garin hajji mushiri to muryarsa dai ba kamar shawarar muryarsa sai hajji ce to kai yanzu don Allah don annabi je kai ta salatul fati amma mai daɗin murya muke so wanda zai jefa mu halaran Allah wanda zai zama shehin mu ba wanda shehin kansa ne shi ba shehin wani ba ne dai ga zaka to wannan kuma sun ce daɗin murya din halitta ce ta Allah yazidu fil khalqi ma yasha wa yazidu fil khalqi ma yasha suka ce daɗin murya kenan ita ce yazidu fil khalqi a wata ruwa da suka ce kuma in Allah ya ba mutum ita to ya rike ta mu duk ba mu damu ba yanzu ga mawaƙan duniya mawaƙan duniya yanzu akwai wani abdulkarim alhalim ko abdulhalimu wannan mawaƙi na misira da ya zamani da umu kulsu har ya mutu bai taɓa cin nama ba wai don kamuryarsa ta lalace har mutu bai cin nama ba to haka za a gamsu suna da duk abin da suka san bare su ciki tsaye ko su ce a muka na yanzu ba mu dawo mu ci wanda ba nan da nan muryar ta mutu muryar ta yi kaza kaza da halitta ne amma kuma murya din nan kula ake da ita kwarai da gaske za a ga balara wanda zai ce da raƙuma za a sa su ji kishirwa su ji kishirwa a kawo su za su sha ruwa ga yadda raƙumi yake da ruwa amma da in ne waƙa za su bar shan ruwa na kaza raƙumi kuma yana son jin waƙa duk gaba gida kakka da ke shi kakka komai dingare rawa waƙa sai ya tabinka tafiya zai ta yi kawai yana kana waka yana sauki kana waka yana shine haji da haƙarami haji mai kora raƙuma da waka haji da haƙarami haji da babu ba mai shiryawa amma haji idan aka ga raƙuma sun gaji to sai a sa wani mai iya waka mai daɗin murya ya ta rera waka sai raƙuma sun tafiya abdullahi bin raha ya iya haka wata rana ana tafiya zamani a hanyar yaƙi ya dinga rera raƙuma suka dinga gudu manzo Allah dinga cewa rifqan lil qawarid kai hankali da mata da suke kan raƙuma kai hankali da karau da ga qawarid manzo Allah ya shabbaha mata da da su do Allah do annabi kai a hankula kada waka raƙuman nan suna gudu kan zai su je fada matan su da da yawa wanda zai wa raƙumi waka raƙumi tafiyar kwana uku raƙumi ya yi ta a kwana daya tafiyar kwana uku ya yi ta a rana daya saboda kawai yana jin waka duk gaba tarihin abu ne mai ban mamaki duk gaba gida wafi hadisi hirakala a cikin hadisin hirakala sarkin rom da ya tambayi abu sufyan tambayoyi din nan akan annabi sallallahu alaihi wasallam hirakal yake cewa wasu altuka an nasabi na tambaye ka dangin annabin nan da ya fito fazakarta sai ka gaya min annahu fi kunzu nasabin kace ne dangi ne a cikin ku yana da nasaba waka zalika rusul haka annaba to asu fi an sabiq ana aiko ta a cikin babban dangi na mutanen dan su tsare ta wa qala ta'ala fi ayyuba Allah ya faɗa cikin annaba ayyuba to haka za ga annaba kaga da yanzu magana wanda na jiki da na ɗabi'u da yanzu da abin da aka faɗa na jiki ne ko na dangi ko na waye to kuma na halittar kyakkyawan ɗabi'u da waye zai kama su Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin annaba ayuba inna wajadnahu sabira mun samu annaba ayuba mai haƙuri mai juriya bala'i da komai amma bai firgita shi ba ya jure kaga yanzu ga ga kyawawan ɗabi'u yanzu kuma wannan kyawawan ɗabi'u ne wal kulqu ahsanu ko min da shirya ke ta wal kulqu arfa'u to kyawawan ɗabi'u ne yanzu ni'mal abdu ma dalla da bawon ma dalla da bawon nan namu innahu awwabu shi mai yawan komowa wajen mu ne ba wuya ya narki ba wuya yawa wa qala ta'ala ubangiji yace kuma ya ya haye ya kai annabi ya haya ku zul kitaba bi quwa ka rike a taura da karfi ka rike ta da karfi saboda dan shekara uku ne dan shekara uku aka ba a taura amma da yake Allah ne ya bashi ya haddace ta yayi kuma kuma ko annabi ne sai an ga masa to fa kai kai wasa da abin ba kuruci an kuma ka ta jaka diga bare kullul kitabu bi quwa kuma shehu yayi magana wannan karfi kwarai daga sai a tafsiri in ka zo wannan waje wannan karfi na annabi haya karfin da Allah ya ba zakariya ne ya iya haifar ya haya din a tsofansa da karfin ya dawo jikin ya haya diga baki ya to wannan irin zancen karfi shehu ya kawo zancen na sharifai saboda karfin kakanninsu na waliyai saboda karfin yan ɗariƙoƙi saboda karfin waliyan da suke bi wannan karfin mu duk da ake gani ba wai iya bakircin mana ko ya karfin sahibul faizacin ne daga da kowa yana yahi mata shekh ma'ana wannan karfin daga baki da to in ka ba wannan karfin kuma ka ɗau rauni haka yi sakire shi kama gari duk gaba da ba wai dan ko ana haɗa shi da wani ko ko a'a wannan karfin da Allah ya bashi na kai babu wani mai jiki kuma da sai dai wanda yawa ya ce haza la ya kharuju illa min madad jasadina irin wannan abu zai fita daga madadin jikinmu wala ya fahimu ba wanda zai fahimta illa jasadu madad na jikin da muke wa madadi to kaji karfo to in ka iya da kalmar jikin da ake wa madadi ko ka je ka jikin da ba madadi kuma na wannan na faida to kuma ya ga sai rauni ya faru duk gaba ki da ba wai dan ko ana kin wani ko an haɗa wanda shehu ba ko ko a'a duk ba haka ba mun san me ake faɗa da gaba ke da to kuzur kitabu bi quwa ila qawlihi kuzur kitabu bi quwa ko ya ya kuzur kitabu bi quwa yawa wa atina al hukuma sabiya Allah ya ce mun bashi annabta yana dan yaro dan karamin yaro shekara uku aka bashi annabta wa hananan min ladunna shi kuma rahama ne ga mutane daga wajenmu shi rahama ne muka aiko shi amma kuma Allah yana reshen reshen rahaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga halitta annabi Yahaya a cikin rahaman manzo Allah ɗaya da aka saukar amma 99 tana wajen tana lahira 99 tana hadara ila ita aka dan karkada da yawa a zamanin faisa mazalla ya ce da kafir ya san 99 nan da bai dauke tsammani da rahama Allah ta haka wannan zamani da za a ga 99 na an gan shi to to ya haya din nan rahama ne ga halitta amma kaɗan daga cikin rahaman nan guda ɗaya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila guda ɗaya ma shi ya rike da yawanta aka dan san wa halitta dan kaɗan wa hananan min ladunna rahama ne ga halitta daga wajen mu wa zakatan kuma sadaka ne muka yi wa halitta shi sadaka ya gaba ɗin sadaka ne aka bawa halitta in Allah kiristoci suka juya abu suka ce annabi isa ne ya zo sadaka don ya tsayar da halitta to yayi amma dai gashi Allah ya haya ne mai wannan abu wa kana taqiya kuma shi annabi haya din nan mai tsoron Allah ne taqi ne taqi ne wa barran bi walidayhi mai bin iyayensa ne walam yakun jabbaran asiya bai zamanto mai tsaurin kai ba mai sabo ashe wanda bai bin iyayensa mai tsaurin kai ne mai sabo wa salamun alaihi aminci Allah ya tabbata ga haya ji Allah ba yau wulida ranar da aka haifi ya haya waye zai zai ce ba ka kai maulidi da Allah yana kirari ga ranar haihuwar wani annabi wa salamu alaihi yau maulida wa yau mai ya mutu da ran da zai mutu wa yau mai ba su hayyan da ran da za a tashe shi kiyama wai na ranaku duk wahala ne da su rikici ne da su da duk gaba kida da ba a yi ranar haihuwa ba da ba a yi ranar mutuwa ba da ba a yi ranar kiyama ba kuma ranar haihuwa ita ta jawo ranar mutuwa ita ta ranar kiyama a wanda ba haife shi ba ina zai mutu kuma ina zai za a yi wata kiyama daga yana can ba ha mutu shi yana can a ma'ukai daga da shi kenan to shi annabi daga shi ko annabi isa da yake da bakin hazara yake magana da yanzu shi ya haya allah ne ya faɗa shi ko annabi isa da harshen allah yake magana shi ya ce wa salamun alayya amince allah ya tabbata a gare ni yau ma wulittu wa yau ma amutu wa yau ma ubasu hayya har yau allah ne ya faɗa ba shi ba amma da shi ne maganganun waje in waje ya narke haza ya magana da bakinta a ce kaji dan kaji dan sai ya gaya mutane ko me ake faɗa mutu ya girman kai ko me ake cewa yana nuna shi ne kaza shi ne kaza ko duk gaba ke ya to jibi wannan irin girma wai yana so ya gaya ma halayensu ne masu girma ila kaulihi wa yawma yub'asu hayya ubangiji ya faɗa inna Allah ya bashiruka yana gaya wa zakariya inna Allah ya bashiruka bi yahaye musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salih zakariya ubangiji ya nema bishara da annabi haya kuma iko Allah sunan annabi haya wanda zai rayu wanda zai rayu shi zai rayu tun daga nan zakariya ya san zai yi shahada kenan ba wanda zai a ce zai rayu har abada sai wanda ya shahada wala taqulu man qutila fi sabilillahi amwatan wala tahsabanna allazina qutilu amwatan kan ku ce da wanda aka kashe dan zatin Allah ko a hanyar sufa ko a hanyar Allah ko wannan duk yuqtalu fi sabilillahi ba wai wanda yayi takobi ko kaza kaza ba to kan ku ce masa amwatan matacce amwatan balaha ya urayyu ne walakin la tashuru to kai fa ka dauko kai kai ka dauko gangar jiki kai ka dauko hannu an tarwatsa shi amma Allah ya ce kakkace man matacce to ai kila zuciya ka ta faɗa ko bakin ka faɗa ba ko sai Allah ya ce wala tahsibanna ko zato ma kakkai ita kanta zuciya kar ta sake ta faɗa wala tahsibanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal haya inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahum Allah kar ka sake ko zuciya ka ta ce matacce ne bal ga kai a hannunka ya dai ka ce kai miƙo min kan rayayyan nan ga gangan jikin rayayyan can ga Allahu akbar to tunda Allah ya ce da annabi ya haya ya haya baban ya san to wannan zai yi shahada zai rayu ha abada yanzu ya sayan na Husaini jika manzo Allah ya yi shahada tuntuni sunansa ya rayu ha abada hubbaransa ya rayu ha abada ina wanda suka kashe shi yanzu shi a zuwa ta cewa wajen ahlus sunnati ne ina wanda ahlus sunnati bare mu ahalin sunnatu nan da suka tsallako nan afirka ina muka samu ina wa'anda suka yi wannan allah ya halaka su in kana tun lafi hatan wahidatan shikenan allah ya turo mu tara sakafi mu tara sakafi din yana daga cikin wanda ya tozarta sai na husaini aka kashe shi amma suka zo suka tuba aka sa musu tawabina suka zo suka tuba kaza kaza sai da ya halaka duk waɗanda suka kashe din nan duk ga kira to gashi nan Allah ya bar sayyidina Hussein rayi kullum ana faɗansa kullum ana faɗansa da jama'ansa daga ya zama tutar siyasa wa'ansu ma ya zama tutar siyasa wa'ansu ma da komai har yanzu ina wanda suka yi abu ina suke ina sunan suna can jahannama suna can jahannama da yawa mutumin da an kashe shi amma shine raye da yawa wanda ya kashe shi shine matacce bai sani ba duk gaba ki daya to Allah ya nema bishara da annabi haya musaddiqan bi kalimatin kuma ya gasgata da kalma Allah shine annabi Isa wa sayyidan Yahaya dinnan shugaba ne wa hasuran katangantacce ne daga mata wa nabiyan annabi ne min salihin daga cikin annabawa sune salihan ana in kuma aka zo zancen waliyan ne aka ce salihai to waliyan ake nufi manyan su in zancen annaba ne su ake nufi duk gaba da to kaga dai yanzu wannan ɗabi'u ubangiji ya faɗa inna allaha astafi adama allah ya zaɓi adamu wa nuhan da nuhu wa ala ibrahim da 'ya'yan gidan annabi ibrahim wa ala imran da 'ya'yan gidan imran alal alamina abu sa halitta zurriyatan ba'dha min ba'd wallahu samiu alim ko zuriya ce shashinta daga shashi sun ce aljinayatu la tadurru al laifi bai cutar zaɓi wannan kuma ba an ce wai ka je kai ta laifi bane to ka san an zaɓe ka laifi bai cutar zaɓi in Allah ya zaɓe ka ka zaɓu dama sarautar sai ta sa ya zaɓe ka ba dan ko ga ba to kanka kanka ga mai zaɓaɓɓe yana abubuwa kai kuma ka ce zaka daka ta tasa sai mutum ya sha duka shi wancan zai gaba yanzu inna Allah haqqa fi adama Allah ya zaɓa adama an gama sai ga fa asa adamu rabbahu gashi ya ci ta ce ya ci kuma amma kuma an gafarta masa iblis ko da ba a zaɓe shi ba ya ci an tabbata masa hago ba sunansa tsinan ne laifin adamu ma ya fi na iblis amma da shi a iblis ba ba inna allaha tafi adamu babu shi a ciki amma shi ko adamu da haka Allah ya sa muna daga cikin zababbu wani ya zo ya kita da shehu tijani abul abbasi Allah ya jarrabe ni da laifuffuka da kaza imin addu'a in daina sai shaitan ya ce tafi Allah ya karɓe ka da rahamarsa da fifikonsa da zaɓinsa cewa ne fa shehu kai min addu'a dina ya cewa ya gama an kadina ɗin Allah ya dadaka Ahmadu Zishai ya gama an kadina ɗin Allah ya karɓe in kadina ɗin ma kai a cikin mashiya Allah kai ba a yi da kai haula yin zanar da la'u haka kuma a cikin mashi an yadda da kai ganin ba a damu da kome ba yan dari cikin sadar aka ba ko wanda ya wada a da'iratul fadila fadiliya din nan yake nan sai da ya sha dadin sa domin ita wara'ad dawa'ir ce wara'ad dawa'ir al-amru wan nahyi والخير والشر تعلك وإن دائر ورد إن تحدى سبيل صراط المستقيم أو وقع في من صراط الوكيم ديكو جد أن يزعي كوي أهل ما قريت ما بعدش نزيك كوي عمري دوش ليه في با تو بحاجة bishara ce manzalla sallallahu Allah ya kalli yan badar ya ce ku aikata abin da ku ga dama Allah ba zai ba zai azabtar da ku amma sun kare lafiya to mun gode Allah duk inda aka wa bishara dariƙa masu ma sun kare lafiya sai ta bishara sa take mutum ya daɗa rike abin da kyau ba wai ya ba to Allah ya zaɓe su to karatu ne mai dai mu zurriyatan ba wallahu bi sami ali Allah ya faɗa cikin annabi Nuhu innahu kana abdan shakura shi bawa ne mai godiya annabi Nuhu alaihi salatu wassalam wa Nuhu shakuru Allah ya faɗa kuma yake cewa inna Allah ya bashiruki cikin sai da Maryam kenan da matan da mazan din na hadaran Allah mazaje mazaje ne cewa yana cewa mata mu mazaje ne mazajen mu kuma duwatsu rijalu nisa'una rijalu wa rijaluna jifalu daga baki da to Maryam tana daga ciki ita Maryam Allah zai faɗe ta mata maza yake hada warka ima arraki warka ima arraki sai da maryam kenan radiyallahu ta'ala ana to inna allaha yubashshiruki allah yana miki bishara bi kalimatin minu da kalma daga wajensa annabi isa kun fa yakuni ismuhul masihu sunansa mai albarka wanda aka shafa da albarka ko wanda shi in ya shafa ya albarka duk daya isa isa bin isa dan maryama wajihan fid dunya wal akhirah mai alfarma ne a duniya da lahira ji Allah ya ga annabi annabi isa mai alfarma ne a duniya da lahira wa min al-muqarrabin ya daga cikin makusanta wa yukallimu nasu fil mahdi wa kahala zai yi magana da mutane a tsumman jego a zamanin sa can wa kahalan zai yi magana da mutane a gwarzantaka in ya dawo ƙarshen zamani wa min as-salihin ya daga cikin annabawa alaihi salatu wassalam managarta daga kuma shi kansa annabi isa yake cewa inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya وجعلني مباركا اينما كنت واوصيني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا النبي سعيد yake cewa ni bawan Allah ne da Allah ya ban littafi ya sanya ni annabi waje alami ya sanya ni mai albarka aina ma kuti duk inda nake na sauka wajen sai albarka ta sauka ya sanya ni mai albarka duk inda nake aina ma kuntu duk inda nake ko ya sanya ni mai albarka duk inda nake mubarakan aina ma kuntu wa usaini bi salati ya mun wasiya da sallah wa zakati da zakka ma dun ta hayya muddin ina da rayin tsaye da sallah in ba da zakka wa barran bi walidati in biyayya ga mahaifiyata kuma walan yaji alni Allah bai sanya ni jabbaran mai tsaurin kai ba shaqiyan shaqi Allah bai sanya ni wannan ba ji kaga sufofi masu kyau Allah yake faɗa da ga shauran annabawa kamar yadda suka zo a cikin ahzab Allah ya ayyuhallazina amanu la ta ko Allah yake gaya wa sahabbai mutanen zamanin manzo Allah ya yi wallazina amanu ya ku ne la ta kunu kan lazina azo musa ka ku dinga faɗa annabi Muhammad magana za ta bata min rai ka ku zama irin mutanen da suka cuci annabi Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu sai Allah ya kutar da annabi Musa daga abin da suka faɗa wa kana inda Allah wajiya annabi Musa mai alfarma ne wajen Allah fa Allah ne yake faɗa an ce wannan ayar akwai ismal azim a cikin ta ahullah da waje suke ahullah wannan ismar azin ce daga cikin ismar azin din waje ahullah fa barra ahullah bara shehu suwar gaba ɗaya radiyallahu wayannan ismai din wajen goma sha ɗaya ne duk yana fitar da su a qur'ani radiyallahu ta'ala na saudi ya fitar da wannan fa barra ahullah ahullah da aka zo mai karatu ne yake yace yawa ya faɗi ismar azin guda ɗaya ahullah fabarra'ahu Allah Allah ya kubutar da shi alayhi salatu wassalam wa kana inda Allah wajiya shi ma annabi Musa mai alfarma ne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala al'ayata qala annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana Musa rajulan annabi Musa kasance mutum ne hayya mai yawan kunya satira mai yawan suturce jikinsa ma yura min jasadi shau ba a ganin komai a jikinsa yana wacce take ɓoye jikinta haka annabi sai yake ɓoye jikinsa istihya an dan kunya alhadisi karanta hadisin kaji wa qala ta'ala Allah ya faɗa cikin wani annabi kuma fa wahaba li rabb cikin musan ne annabi Musa yake ga ta annabi fa wahaba li rabbi hukuman waj'alani min al-mursalin Allah fa farartu minkum lamma kiftukum fa wahaba li rabbi hukuman waj'alani min al-mursalin Allah ya bani annabta ya sanya daga cikin ma'aika duk gaba ke da al'ayata wa qala fi wasfi jama'ati min Allah ya faɗa cikin sifan tilin annabawa a cikin suratu dukhan ne ko inni lakum rasulun amin kowane annabi zai zo ya ce da mutanen sa ni fa ma'aiki ne amintacce gare ku rasulun amin rasulun amin rasulun amin wa qala ubangiji ya faɗa inna cikin maganar yar annabi shu'aibu inna khayra man istajarta al-qawiyyu al-amin ya abu sistajir baba ka sufurci wannan mutumin kamar da shi bare maka ma'ana ka ɗauke shi aiki a yaren mu ko ka ɗauke ai ka san babu mafificin mutumin da za a ɗauka aiki dai alƙawiyu mai ƙarfi al'aminu amintacce sai ce mata ke yarinya yanzu kika ga mutumin nan ya ka kika san ƙarfinsa ta ce baba rijiyar da mutum wajen goma suke buɗe ta ya buɗe shi kaɗai sai aka kika san amanarsa ta ce muna tafiya iska ta daga zani na ce in dawo baya ce to lalle gaskiya ne duk gaba kira yaran suna da hankali sun iya kira da can da suka ga annan musa sun gaya wa annan musa fa abu na shekun kabirin baba mu fa tsoho ne babba ko baba mu fa shehi ne babba mana suna kiran sai je yabi baban su suna duk mutum yana da wani shehi da yake so da ya ga wani muridi so yake kai shi wajen shehin na kai shehi na baka za kaza to abu na shekun kabir kamar kira suka yi zuwa ga Allah ‘ya'yan annabi sha'ib to yanzu kuma da annabi musa ya zo gidansu yanzu kuma ta ne wa annabi musa kamfen wajen uba ya abati stajiru inna khayra man stajiru sal qawiyul amin wannan fa qawiyyu ne amin ne bayin Allah ne waɗannan mata su gyara ko ina ta gyara babanta ba ta gyara ba wajen ka gani wannan yana daga kuma su ba sace ta annabi musa din da wa qala ta'ala ubangiji yake cewa da manzo Allah fasbir kai hakuri kama sabara ul azmi kamar yadda ma'abota jajircewa ma'abota aniya na daga annaba suka yi hakuri mina rusul suka yi hakuri sun sha wuya amma kuma kamar ma ba a yi ba duk gaba ki da wa qala ubangiji ya faɗa wa habna lahu ishaqa mun ba wa annabi ibrahim ishaqa wa yaquba da yaquba dan ishaqu kullum hadaina da ishaqun da yaquba duk mun shirye su inji Allah Allah ka shiryar da har zuwa faɗin Allah ta tabaraka wa ta'ala fa bi hudahu muqtadi shine ayar da zamu tsare da Allah wa nuhan hadaina min qablu mun shirya annabi nuhu ma kafin su wa min zuriyati ya daga zuriyar annabi nuhu ma dawudu wa dawuda wa sulaimana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kazalika najzul muhsin haka muke sakawa arifai yan ihsani an ta abdullahi ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka su annabanan dukkan su muhsinai ne daga koko din mai ihis kyautaye ma wa kazalika najzul muhsin wa zakariya da zakariya wa yahya da annabi yahya wa isa da annabi isa wa ilyasa da annabi ilyasa kullum min as-sa dukkan su daga cikin managarta annaba sadiqin annaba wa isma'ila da isma'ila wal yasa da al yasa wa yunus da yunus wa luda da annabi ludu wa kullum faddalna ala dukkan su mun fifita su akan halittar zamanin su duk gabaki daya wa min aba'ihim da iyayen wayannan daga iyayen wayannan wa zurriyatin da iyayen wayannan din wa ikiwanihin da ƴan uwan wayannan din wasta bainahum duk mun zabe su wa hadainahum mun shirye su ila siratin mustaqim tabarki madaidaici zalika hudallah wannan shine shari'ar Allah ya hadi bihi man yasha ila shirya da wanda ya ga dama Allah ka shirya da mu shirya tana hannun Allah wanda ya ga dama min ibadi daga bayinsa Allah ka shirya da mu wala washraku wa'annan annaba annaha da sun yi shirkar a ga yaro sun ga wani na ba shirkar tsafi wannan annaba ne ba zancen shirkar tsafi ta ko mu ba za a zancen shirkar gumaka a tsakanin babare annabawa amma da ba su da ma'arifa wa'annan dinan da sun ga gairu wal gairiya wala wasu laku da sun ga gairu wal gairiya lahabi da anu ma kanu da duk aikin su ma yanzu ba kaga ba har suna aiki duk gaba ki da to da haka a sha faila yan uwa wala shirku wala wala shirka shirkar baka shirka ta gumaka ake nufi a wannan annaba ne fa wala shirku amma dama can ya gaya mana muhsinai ne su yan ihsani ne an ta abu da Allah ka annaka tarahu fa illan takun tarahu fa innahu yaraka la ulaika allazina atainahum alkitaba wa innan sunu wanda muka ba su littafi war hukuma da hukunci wan nubuwata da annabta fa in yakfur bi haula in waɗannan mutanen ka sun kafirce da wannan addinin naka faqad wakkalna bi haqawman laysu bi mumun wakilta waɗansu mutanen da su ba masu kafircewa bane duk gabaki da ulaika allazina hada Allah wa innan fasunu wanda Allah ya shirye su wa bi hudehu muqta to kai ma kai koyi da su a cikin aqida ba a shari'a ba da ba zancen shari'a ake na wajen ba zancen ma'arifa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aqibu ne aqibu ne sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah muqaffa ne muqaffi muqaffa in ka lura duk fasara su daya muqaffa mai biyar wa annaba aqibu mai biyar wa annaba wannan ya zo wannan ya zo wannan ya zo aqibihi bayan sa to me bambancin su shi muqaffa fassararsa manzo Allah bai biyo annaba ne cikin aqida cikin ma'arifa yanda Adam ya ma'arifa Nuhu ya ma'arifa Hudu aka manzo Allah ya tafi mukaffa kenan aqibu kuma a cikin aike zuwa da aike da da wannan ba shine karshen su duk gabaki da daga wannan babban to fa bi hudehu muqtadi kai koyi da shiryan su ma'ana kai koyi da tauhidin su kai koyi da wannan juriya irin ta sallallahu alaihi wasallama kai koyi da shi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yayi koyi to dan haka manzo Allah yake da girma shi kadai din nan ma'arifa annaba dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu tauhidin annaba dubu ɗari dubu ashirin da dubu hudu ne sallallahu alaihi wasallama rudehu muqtadi har zuwa wannan waje fa wasafahu jibiyan da Allah ya sufanta wa'annan annaba bi ausafin da sufofi jammatin mai yawa nina salahi na daga gyara wal huda da shiriya wal ijtiba'i da zabi wal hukuma da hukunci wal nubu'ata da annabta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad hadi da sallallahu سبحان ربك الحمد لله رب العالمين ما شاء الله